وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي uku ga watan jimada al'ula shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na sayil bukhari kitabu tafsir tafsir suratu al'ambiya nan za mu tashi malayin ce bismillahir rahmanir rahim suratul anbiya makiyatun mi'atun wasnani wasna ashara aya قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن أبي إسحاق قال سميت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من الإتاق الأول وهن من تلادي وقال قتادة جذاذا قطعهن وقال الحسن في فلك مثل فلكة المغزل يسبحون ينا نفن يدورون ابن عباس يتشي نفشت أي رأت ليلا يسحبون بالحبشية وقال غيره أحس توقعوه من أحسست سي خامدين أي حامدين سي حصيدا مستأسل يقع على الواحد والاثنين والجميع لا يستحسرون لا يعيون ومنه حسر كو حسير وحسرت بعيري سيتي عميق بعيد نكسوا ردوا صنعة لبوس الدروع تقطعوا أمرهم اختلفوا الحسيس والحس والجرس والحمس واحد وهو من الصوت الخفي آذناك أعلمناك آذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تغدر وقال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون ارتضى رضي التماثيل الأصنام السجل الصحيفة waɗannan su ne kalmomin da malam ya kawo a cikin suratul anbiya da suke zai fassara mana su na farko dai ya kawo hadisi daga muhammad bin bashar shine bundar al-abdi al-basri daga gundar gundar shine muhammad bin ja'far al-huzali al-basri daga shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki daga abi ishaq shine amr bin abdullahi as-sabi'i yace naji abdurrahman ibn yazid an-nakhai al-kufi yana fada daga abdullahi shine ibn mas'ud yace kala banu isra'il surat bani isra'il suratul isra' kenan da al-kahf da suratu maryam banu isra'il kaf maryam uku wal anbiya da wannan surar da muke cike da suratul anbiya hunna min al itaqil wali suna daga cikin wato surorin da suke da kyau shine hunna min al-itaqil awwali asali kalmar itaq daga atiq ne atiq wato laraba sukan ce abu atiq shine ma yablughu al-ghayata fil jawdati abinda ya kai matuka wajen kyau an gane ko yawa al'uwal kuma daga al'awwaliya ne na farko-farko suna da fifiko a wajen sauka al'itaƙil uwal surori ne masu matuƙar kyau kuma su ne na farko-farkon sauka shine al'uwal ɗin kama a ce al'ula me yasa ya ce hunna min al'itaƙil uwali saboda yana nufin su ne suka sauka a makka a makka suka sauka kuma da farko-farko duk surorin makka za ka ga da farko-farko ne sannan kuma yana faɗan kyawun su duka surorin ƙur'ani suna da kyau amma shi ne yana bayani akan abubuwan da ke cikinsu da yawa na hukunce-hukunce sannan ce wa hunna min tiladi kalmar tiladi wato suna daga cikin abin da na haddace tun tun farko-farko na alƙur'ani الإتاق الأول وهن من تلادي كما سنة cikin waɗanda na haddace su tun da wurwuri wato yana nuna mana cewa ya himmata da waɗannan surori gaba ɗaya an ce da suratul anbiya'i anbiya ne saboda akwai labaran annabawa da yawa a cikinta eh akwai bayanin annabawa da kissoshin annabawa shi sa aka ce da ita suratul anbiya wa qala qatada imam qatada ya faɗa cikin kalmomin da imam bukhari ke fassara mana juzadan da Allah ce fa ja'alahum juzadan illa kabiran lahum juzad in an ce juzad zaz ana nufin qatta'ahunna ya sassare su gumaka da annabi ibrahim ya tarar da mutanensa suna bauta musu su yi shiga ya dabara ya samu makami duk ya sassare su gaba daya don ya nuna musu in dai allah ne na gaske ya za a je a sassare shi bai rama ba in allah ne na gaske yaya zai bari a sare shi to shine faja alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un la'alla su in sun zo sa komo gare su ce a to kai wannan babban kai ka bubbuge su kenan to amma ba su da hankali yawa wa qala al-hasan al-basri sai kalmar falakin yace mislu falkatil mighzali eh falkatil mighzal in an ce falak ana nufin madarun nujum falaki da Hausa ake cewa makewayar taurari inda yake taurari inda suke yawo su je su dawo shine falak an gane ko yawwa abinda yake duk round abu a larabci shine falak ashe'ul mustadir cycle an gane ko cycle din da taurari suke zagayawa a sama wannan shine falak an gane ko fi falakin yasbahun wannan kenan kaman malamai suka ce alfalaku ma'un majmu'un wani ruwa ne mai yawan gaske tajiri fihil kawakibu da taurari na Allah suke gudu a ciki duba sama duba tauraro wani ikon halittar Allah a inda suke kewayawa suke round suke cycling zagaye suke tauraron zagayawa suke to wai wani ruwa ne a wurin lakarin in Allah ya ga dama sai ya safo mana shi ita zuba kun san ƙarshen saman bakwai ƙarshe can gaba ɗaya ruwa ne ba shi da iyaka a kai ne al'arshin ubangiji yake kai Allahu akbar Allahu akbar da aka ce al'arshin Allah ya daidaita ai akan ruwa ne ruwa ba can ƙarshe ruwan da bai da iyaka ka duba ƙarfin mulki da sarautar Allah wanda ai ka ce ai ya kamata in ruwa ne wata ran dai a ga yana tsiyaya sama ta daya ta kare shi ta biyu ta kare ta uku ta kare ta hudu ta biyar ta shida can ƙarshe ruwa ne a nan al'arshin ubangiji kuma yake kai to su fi falakin yasbahun Allah yana bayanin cewa taurarin nan fa suna da wani falak suna da wani cycle da suke kewayawa to shine yace ruwa ne a ba ni sunan shi taurari suke zagaya yasbahun daga asibaha ne dan a larabci duk abin da aka ce yasbahun to dole ana nufin linkaya suna iyo suna linkaya suna zagayawa duk abin da ba ruwa ba ba za a ce yasbahun ba da haka da aka ce fi falakin yasbahun taurarin Allah suna wani falaki a cikin ruwa da suke kewayawa shine abin da ake nufi shi yasa yace ibn abbas yace yusabbihun yadurun suna kewayawa kama ya durul migzalu fil falakati sai kalmar nafashat إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين كلمة نفشت أنا نفر رعت شيو كيو الدبوبي فيه غنم القوم دبوب متاني إن هذا أخي له تسع وتسعون نأجة ولي نأجة واحدة فقال أكفلنيها وأزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نأجتك إلى نآجي وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب أشكين دي وانا إيسا yake baya da labari dangane da annabi Suleiman da hukuncin da ya da annabi Dawud to wannan kenan na fashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmin shahidin sai ya ce da yusbihun yushabun akwai kalmar yushabun yushabun da kuma yusbihun mun gama yusbihun yanzu muna yushabun yushabun yumnaun a hana ba da kariya ga abu ummatukum ummatan wahida ai yana nufin dinikum dinun wahid kalmar al'umma anan tana nufin addini wa inna yace menene Allah ke bayani a can wannan ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun umma ana nufin addini kenan anan ummatukum ummatan wahida ana nufin addini dinun wahid ikrima yake cewa hasabu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun kalmar hasabu daidai ke da hatabu ma'ana wato makamashi bil habashiyati wasu kuma suka ce a yaren yamaniyanci ne bil yamaniya a kira'ar ubayyu da aisha duka suna faɗa wa ƙala gairuhu a hassu falamma a hassu ba sana me a hassu tawakka'uhu mutum ya yi tsammanin faruwar abu an gane shi ne a hassa min ahsastu daga al'ihsan sensin abu ya jiyo abu sai hamidin hamidin na daidai yake da hamidin abinda yake rusashe a hamid hamid hasidan حتى جعلناهم حصيدا خامدين معناه مستأصل أبن أكا تنبكي شي أكا تشريش حامد وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت خامد دخا دي دي كده هامد لكن دو وند وند يدو سننسا hamid ne sai ake ce masa hamid hamidu ana nufin abinda yake tumbukakke rusashe da aka ku daina ɓata sunan mutane abdulhamid ake cewa ba abdul hamid ba don an ce abu hamid abinda yake tumbukakke cirarri rusashe kaga dan harafi ɗaya za a lalata sunanka ya lalace hatta ji annahun hasidan khamidin hamid ɗin gaba ɗaya sai la yastahsirun abu ubaida ce la ya'ayun ba sa iya kiyayewa kunna fa'ilin Allah ya ce alƙawari ne muka yi wa kanmu kuma wallahi ce mun aikata haka wanda ya shirya zama a duniya sai yi kun san ci rani ko to ba mu da bambanci da 'yan ci rani ka yi iya abin da za ka iya yi za ka haɗa kayan ka dole ka tafi ko ka shirya ko baka shirya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama badana awwala khalqin nu'iduhu an gane gidajenmu duk wata ran za su zo su zama kufai duk biliyan nawa aka kashe a gida ko na abu du za a tashi a tafi a bashi ƙasar Allah zai sa mala'iku su naɗe ta a naɗe ta yau matu baddalul ardu ghairar ardi wasamawat wa barazulillahi alwahidul qahar wa taral mujrimina يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار haka Allah tabaraka ta'ala zai canja kasar da na Aisha take cewa to ya Rasulullah ka ce Allah zai canja kasa zai canja sama yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi wasamawatu a canja ƙasa ba irin wannan ƙasar ba samman ma a canja su don Allah in ya zo yin kiyama da sabon da sabuwar ƙasa za a yi da sabon sama to ya za a yi da mutane sai annabi ya ce mata fi zulma Allah zai halicci wani duhu ne su yi kwandensin ɗinsu ya haɗe su a ciki gaba ɗaya dunal jis sai sa su ƙarƙashin siraɗi sai a canja ƙasar sai a canja sama a yi sabuwar ƙasa da ba a taɓa sabo a kanta ba da sama da ba a taɓa yi abin nan sai kuma ya ce za a yi hisabi tun farkon duniya har zuwa ƙarshe Allah zai yi lissafi to kowa sai ya tafi da wanda yake da lafiya yake gadara yana da lafiya da wanda yake da mulki da wanda yake sarauta da wanda yake jin ya isa da wanda yake jin bai isa ba kowa sai ya tafi da wanda ya shirya da wanda bai shirya ba da wanda ya tara da wanda bai tara ba da wanda baya son mutuwar da wanda yake santa da wanda yake zaune da wanda yake tsaye da mai shi da mara shi da mai abinci da mara shi kowa sai ya tafi kuma kowa kullum ya jiri ala kadarin kowa yana tafiya ne a bisa kaddara da ubangiji ya yi masa don haka dai mu yi ta yin abin da za mu yi a duniya kuma ajalinmu yana bin mu komi kai ta yi amma ajalinka yana bin ka arzikinka yana bin ka yana cewa kamar zaka cinye ni kamar zaka cinye ni arzikin da Allah ya maka kamar zaka cinye ruwan da Allah ya maka za ka sha a duniya yana ta zuwa ka shanye ka shanye kwanakin da Allah ya baka suna cewa kama za ka ɗauke kama za ka ɗauke da sun ƙare kuma a lissafin Allah adadin kwanaki adadin numfashi adadin ƙwayar abincin da mutum zai ci adadin yawon da ƙafarsa za ta yi adadin motsin da mutum zai yi duk iya rubuce idan ya ƙare wani yana riga wani karewa numfashi dai shine na ƙarshe amma adadin taku yana iya karewa da kana yawo ka je can ka je can sai a jarabe ka da ciwon kafa sai a jarabe ka da cuta sai a kwantar da kai to daman abin da Allah ya kaddara zaka taka ya kare wannan kafar ta daina takawa ta je wuri kaza da duk shekara kana zuwa umra kana zuwa aikin hajji baka da lafiya yanzu baka isa ka rinka zuwa ba ka gama zuwa ka gama zuwa aikin hajji ko umra an gama da kana zuwa kasuwa ka taka yanzu kafa babu alhaji kafa ta tsaya da kana sawa sanda ka yi yanzu ba zai yi ba da ka kana kwance kurin kana zaune kawai ko ban daki ne sai an mirgina ka an kai ka akwai wanda wani ciwo ya kama shi wallahi malam ban daki da da mirginawa yake tafiya maganan ma ya tashi babu kun san mirgino mutum ya kwanta ya ta mirgina ya ta mirgina zai shiga ban daki ya rikito a kan gadonsa ya mirgina ya mirgina ya je ban ɗaki a kwanci haka zai kwanta ya yi ba haya iyalinsa zo ta wanke masa ya mirgina ya mirgina ba za a iya jansa ba saboda takun ya ƙare ya jiran mutuwa abinci sai ga majin ya ce an kai shi a ci yanzu ya daina ci abinci an yi an yi ya ci duk abin da aka sa sai ya zubar da shi ba ya iya ci to nasa ya ƙare ne me ya sauran ɗan ruwa da za a ɗaura masa amma ya tauna abinci ya gama komi akan lokaci yake abu na ƙarshe da Allah yake bar mutum shine numfashi yana kaiwa ya komo yana kaiwa shi ma yana da wani adadi ne idan ya kai wani adadi shi kenan tsayawa zai da dan adam ya fahimci wannan da ya huta rayuwar duniya nan kawai ka dauke ta wani lokaci ne gajere kai amfani da ita ka ba Allah ka huta idan ka rungumi sabon Allah kuma ka shiga uku ina babanka yake ina tsohuwarka ina makocinka ina dan uwanka wani ina suwa ne ina suwa ne da kuke rayuwa da su suna ina sun tafi wannan wurin da kai ma kana hanya malamai suka ce duk wanda ya dauki wani ya kai shi makabarta yana kuka to in ya dawo shi ma ya yi wa kansa kuka dan kai ma wallahi kana ka faɗa wasu wataran kar ka rudu da lafiyar ka fa mutum nawa ne suka mutu lafiyarsu kalau in kana gadara lafiyarka kalau sai a sai a ce kai tafiya zaka je dauran aure gari kaza duk ka manta baka sani ba ashe a hanya zaka mutu motar ce za ta yi hadari ta kashe ka ba kana gadara lafiyarka kalau ba baka sallah akan lokaci baka karatun qur'ani baka zikiri baka ibada sai a tura ka dauran aure wani gari sai ku je kwatsam gwamza hadari kuna gwamza hadari sai a ce rai yayin halinsa sai dai ka tarar da kanka ana maka tambayoyi a wata irin wata rayuwar da baka taba tsammanin mecece ba to shi mumini ko ina a shirye yake baya yadda karamin ciwo zai iya kwantar da kai kai ka wallahi kuma ka daina rena ciwo ko me ya same ka dauka cewa watakila wannan shine ajalinka to Allah ya mana afwas kun gane kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu ko lalle Allah ya ce kamar yadda muka fare ku daga babu to za mu dawo da ku wato zuwa babu asalin abun minal adami ne ilal wujud nu'iduhu minal adami ilal wujud to ya za a yi wasu ce Allah zai rarraba gangan jikin ɗan adam ya watsar da shi ya zama babu ya shiga kabari amma kuma ransa yana hannun Allah tabaraka ta'ala sannan sai a samar da shi akwai samar da shi karo na gaba shine wato kiyama kenan qalu rabbana amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil mutuwa biyu rayuwa biyu an gane lissafin mutuwa biyu ce rayuwa ma biyu ne mutuwar farko shine al'adam da babu kai kenan da kai da matacce duk daya to sai kuma alwujud al'adam alwujud samar da kai to kaga an samu mutuwa daya da babu kai an samar da kai to rayuwa daya mutuwa daya rayuwa daya yanzu muna kan wannan gaba ne mutuwa ɗaya rayuwa ɗaya to akwai guda biyu da suka saura akwai mutuwa ta biyu shine wanda kwanan ka zai kare sai ka mutu akai ka kabari abin ne ka sa maka ƙasa da itace da ganye in an gama a ɗauko ruwa a wanke hannu a kanka wallahi a wanke hannu a kanka an binne ka kuma a ce jama'a ku zo ku wanke hannu a wanke hannu a kanka ruwa ya maka shayyan duka to kaga mutuwa ta biyu kenan to alwujud samar da kai in an hura ƙaho an tashi kiyama haka ne an hura ƙaho an tashi alƙiyama to kaga ya sake rayuwa qalu rabbana amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini to fa atarafna bi dhunubina mun yadda muna da laifi ya Allah fa hal ila khuruj min sabil akwai wata hanya ta fita ya Allah al insan wata ta yi mun waya tana cewa malam zan mutu zan mutu malam mutu a zan yi wallahi ina cikin damuwa ni ina jin ma mutu a zan yi cikin ga ba sai kin ta ce za ki mutu mutuwa fa kowa fa tana kansa lokaci ne kawai yawwa mutuwa za ki mutu wannan ki je ki gyara al'iyada din wa'adan alaina ai haqqan alaina lalle hakki ne shihi kenan malam imam bukhari ne شعبة ابن الحجاج العتكي أبو بسطام مغيرة ابن النعمان النخعي الكوفي تم كوفة أم شيخ من النخع شين أكتش النخعي دقا سعيد بن جبير دقا ابن عباس يتي خطب النبي صلى الله عليه وسلم wata rana manzan Allah ya yi hudu ba faƙala ya ce innakun mahshurun jama'a ku sani cewa lalle mahshuruna za a haɗa ku mahshuruna majmu'una sai an haɗa ku yawmul jam'i zalika yawmut tagabun yawmul jama me yawmul jam yawmul hashr wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقنا أول كما بدأنا أول خلق نعيده هكذا يكو هو كما منني كما كما خلقناكم أول مرة ناشق وتولوني الحشر الجمع سي الله يا هداكو سي الله يا تاراكو da maki da masoyi za su hadu da abokin gaba da abokin sulhu za a hadu kowa sai ya tashe shi ba za ku mutu ba to kuma za a tashe ku innakum mahshurun haka annabi ya gaya wa sahabbai ku sani ku gaya wa waɗanda za su zo bayan ku innakum mahshuruna lallai za a tashe ku za a haɗa ku ilallahi izuwa ga Allah hufatan ko takalmi ba ku da shi malam ba wanda zai tashi da takalminsa takalminka na dubu ɗari takalminka na dubu arba'in takalminka na miliyan kaza takalmin da kake ji da shi in ka zo binnewa duk takalma an za a binne ka duk takalman ka tafiya za a bar su ba wanda aka ce kuma kala mai takalminsa mai tsada ne babu ko safa ba rasa ba ba yadda ka taho daga ɗakin mahaifiyarka ɗakin ciki cikin mahaifiyarka kaga haka ka fito ba takalmi haka za ka tafi kabari haka za a miƙe a ta taka ƙafa hufa alhamdulillah hufa in an ce hafi wanda bai da abu akan ce hafiyar ra'asi mara hula shine hafiyar ra'asi hufatan kuma marasa takalma za a tashi ba takalmi yanwa ba silifa ba ko ba shu ba wane ne ba wane ne wai wani an zo aikin umra an zo aikin hajji aka ce za a kwaɓe kaya za a tafi a yi dawafi ya ce shi ya ce ba uban da ya sa shi ya yi tsirara jahili aka yi ta tafka rikici da aka ce ba a dawafi fa da wando ya ce a'a ya cire kayansa ba wando ba bai tsirara yana zagaya a cikin mutane wajen miliyan ya ce ba zai yi ba kai ta tafka rikici ce a zai dai saka irami amma da gajeren wandonsa a ciki kwanan nan ma mun je umara na ga wala na ga wani yana dawafi kawai na ga gajeren wando a cikin irami da ce kai inna lillahi wa wala da wandansa gashi nan a cikin ihramin wandan ya fito dan gajeren wandan sai yana ta labbaik Allahumma labbaik labbaik ko jahilci ko kuma shakiyanci eh to akwai ran da za a maka tsare shi ai makocinka shi zai zo kwabe ka wani ya mutu an zo za a yi masa sallah za a yi masa wanka ko kumburaye ne rigar ta ki fita ka san da mai aka yanka rigar reza aka ce aka reza fa shadda mai tsada aka farke ta aka cire ka wullar da ita ina wandansa da ta zugensa shi ya daure ta zugen aka kwance shi aka samu gajeren wanda aka cire kwashe komai aka zubar da shi ce ku kawo ruwa ai ta an taya maka ruwa mala ta mirgina ka ga mutum kato kaya guda sai an juya shi ya mutu ba rai a lokacin kana da yancin da zaka ce ma wanda sai kwabe ka kuma ka san wa zai zo ya wanke ka ba wanda ya san wa zai masa wankan mutuwa sai dai in yayi wasiya ya ce wani in na mutu to shi kuma bai da garantin zai riga wani ko wani zai riga shi to za a tafi tsirara haka Allah ya ga dama duk wannan cikin fassarar kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu ne yanzu wanda zai zo daga duniya daga cikin mahaifiyarsa ai a cikin wata jaka yake duk wani mutum a cikin jaka yake wannan jakar a cikinta akwai komai nasa shinkafarsa da wakensa da mansa da yajinsa da tattasansa da tumatir ɗinsa da komai duk a cikin wannan jakar wani ruwa ne da shi ke sha ta cibiya ya komai da komai yana fitowa duniya to a ce ka gama wannan rayuwar yanzu za ka shiga gwagwarmaya sai a fasa jakar fa sai ta fashe in ya fito sai a yaye wannan ledar sai ya fara jin zafin duniya sai ka jana inya inya inya inya ai kukan da yaron ne yake yana yana wayyo Allah na shigo duniya wayyo Allah wahala Allah ko a da yana cikin yancin sa daki a cikin cikin mahaifiyarsa bai da damuwa komai ma yanzu kuwa nono ma in zai sha sai yayi bayani fa shi kansa jaririn fa ya san me yake yi wallahi tallahi a da to da yana cikin cikin mahaifiyarsa yana kuka ne ai baya kuka ai kai komai zuwa yanzu yake masa kawai yanzu ko tun da ya fito duniya ka fara ganin cewa akwai matsala ana haifansa tukunna sanyi kansa ya ishe shi sai an ta zuba mai tsumma a lullube shi da ku yana cikin dumi abinsa idan ya zo yanzu yana buƙatar wani abu sai dai ya kuka ai jaririn ma yana jin yunwa ai in ya ji yunwa shi ne za ka yana kuka ai a gane to alamar duniya ba a samun abu sai an wahala kamar baka gane ba jariri ma sai ya wahala yake samu ya yi kuka ya yi ƙara sai uwar ta zo da wuri kici a nono yake so kaga baya magana amma su iyaye mata sun san maganar jariri sun san yaren jariri idan cikinsa yana ciwo ba zai iya magana ba kuka ya ta kuka ya ta kuka sai a zo a ta taɓa cikin a danna a danna a danna sai a nemo maganin ciwon ciki sai a bai sai ya shiru duniya kenan an fara in ishirwa yake ji ya kuka in nono zai sha ya kuka eh idan ya in ya ki kuka da ki duwa musu sai yayi kuka kukan kaga kuka ba san sa ake ba to shi kukan alama ne na bukatar shi wala haka zai zo ya tayi in ya samu balagazziyar uwa ta tafi ta zubar da shi ta ta harkokinta ya ta kuka minwa ta dame shi bai isa ya magana ba kana zai zo ya ta fama in zai koyi zama ya ta faduwa ya zauna ya bingire ya dade a bingire yana ta kuka a zo a daga shi a gyara masa haka in zai yi rarrafe ya ta wahala yana jan ciki in zai tashi ya miƙe da ƙyar yana rike kujera duniya kenan sai an wahala ai sai an yi wahala in ya zo aka yaye shi kuma to ya fara ɗaukan freedom kenan an yaye shi an zubar da shi sai kuma wani ƙaninsa ya biyo layi shi ma ya ta kansa da ana masa tsarki ana masa wanka yanzu a ce kai je kai wanka da kanka da kai masa ake ruwa yanzu a ce kai je ka ɗebi ruwanka da wanki ake masa a ce kai je ka wanke rigarka duniya kenan sai an nema a ƙwarai da gaske Allah ce laqad khalaqana al-insana fi kabadin kabad so wannan gidan ba gidan hutu bane duk wanda ya miƙe kafa yana ga wai hutawa zai to yana bata kansa lokaci ne ka tsaya kawai wani ya rubuta abota abota saroka ya ce ka duniya ba hutu gaskiya ya faɗa babu hutu wallahi in ka ka huta ka shiga aljanna so jama'a mai aiki na a maganar daɗi babu ai in ana maka analysis na duniya kawai yaudarar kan muke wallahi ba ta da daɗi to me daɗi daɗin da yake da iyaka yau in kana cikin farin ciki gobe ranka ya baci mutane duk ciwon hawan jini ya kama su saboda damuwa kawai ƙaramin yaro sai ka ji an ce jininsa yana hawa ba lafiya ba daɗi ba wanda yake samun me yake so wallahi nake gaya mu yanzu an tambaye ku waye mai jin daɗi mai za ku ce wani ya ɗaga hannu ya faɗa a iya tunaninka a nan duniya waye mai morewa mai jin daɗi faɗi mai kuɗi eh ka faɗa duk wanda za ka kawo wai sai yaro yaro yaro jin daɗi ne nisbi wani ɓangare ne yaro yana wahala ma yaro yana samun abin da yake so ina magana jin daɗi inda ya laifi za a zane shi ai ba magana jin daɗi kuma yunwa za ta kama shi yana ganin abu baya so ya same shi a dole yana bacci a ce ta shiga tafi makaranta yana dawo a ce tafi islamiyya bai da hutu waye mai jin daɗin waye shugaban ƙasa ka ɗauko masu matsala ke tabbi shugaban ƙasa yana ai ba kusan mulki ba ne ba ai wahala ce a cikin mulki gaba ɗaya ina ai duk wanda yake shugabancin ƙasa ai damuwar da take kansa Allah ne kawai yake kare su ma suke iya tafiya rikicin gidanka kawai in aka barka da shi ya ishe ka matsala gidanka kurin ballantana a ce jiha kaza duk ciwon kai wannan zage ka ba ranar da za a wayi gari wani bai zage ka ba ba ranar da za a wayi gari wani bai maka Allah isa ba idan ba ka yi ba su zage ka in ka yi ma a ce ka da Allah kaza ne ai babu yanzu misali ku lura dan adam ba a yi masa shi haka muke ɗabi'ar mu yanzu a ƙasar nan muna ta faɗa muna ta faɗa muna cewa a tono mana man fetur a samo mana man fetur yan kudu suna mana wulaƙanci wallahi a raba najeriya a yi kaza shugabanninmu ba su da kishi an yi kaza an yi kaza ba mu da man fetur ba mu da kaza yanzu satin nan da ya wuce shugaban ƙasa ya je shi tsakanin bauchi da gombe ya buɗe man fetur da aka samu a najeriya a arewa a bauchi a dajin alƙalera a ina ne fetur da kwalta da gas da komai da komai yanda ake tonansa a kudu an samu a nan arewa kuma wuraren fa suna da yawa yanzu an samu amma kaji shiru kake ji kamar ba a yi ba wadda hanya ce ta arziki da aka samu a ƙasa amma mu fito mu ce mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa shi gabanin gaba su kiyaye su ci gaba da yi mana mu ma mu samu arziki ko magana ba a yi kuma yanzu da kai magana sai a ce siyasa ce amma kuma da an zage su ba su yi ba haka ne na'am a ina ina ai baka san ma me ake ciki ba ina wadda babbar nasara ce wannan muka samu a arewa alhamdulillah Allah ba mu arziki mutanenmu za su samu aiki arziki wannan jihohin masha Allah da makotansu za su samu arziki ha mutane za su samu aiki kuma an rage kaza barazanar da ake an samu to at least at least idan mutum aka yi masa abin alheri ya fara ya yi godiya kuma ya yaba ko maƙiyanka ne in yi maka abu mai kyau to ka yaba ka yi godiya ka yi addu'a ka roƙi Allah ma Allah ya tsare ni'imar a ci gaba da moriyarta to mu 'yan adam ɗabi'ar da Allah ya mu haka muke da butulci muke da shi na'am zaluman jahula haka muke ɗabi'ar mu take za ka yi taiwa mutum mutunci kai ta mai mutunci rana ɗaya in aka kuskure kai masa wani kuskure ya manta duk abin da kai masa in ya rinka watse ka sai ka ji kamar cewa bai da abokin gaba irin ka Allah ya ba mu ikon gode masa Allah ba mu ikon gode masa wannan kuma dama da aka samu muna fatan Allah sa albarka a ciki Allah sa mu amfana da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu Allah sa ka su turo mana 'yan ta'adda su zo su hana mu cin moriyar abin kuma jihohin da aka samu abin Allah ba su zaman lafiya ya kare su dan hanyoyin tsiyar tana da yawa an gaya muku gaskiya ana murna ana kaza ba in sun ga dama za su iya din ko matsiyata su zuba su a gurin gaba ɗaya su hana kowa ma zuwa wurin a ƙaramin aikin su bane to sai dai ku yi addu'a Allah ya ba da zaman lafiya kuma Allah ya sa shi wa gabanin da za su zo nan gaba su ci gaba da kula mana da wurin su haɓaka shi su yaɗa shi a daɗa tonowa wasu wuraren ma inda babu muwa mu sakata muwala arziki ya sauka a cikin jihohinmu ko ba ka bane yawwa san rayuwar sai an ci an sha an dan abin nan lahirar ma za a neme ta ne da abin da za a ci a sha annabi ce za a tashe ku babu hula babu riga ba wando babu takalmi wannan shine na biyu sai kuma ya ce gurlan a wata riwayar gurlan loba ba kaciya duk yaro in ya tashi ana cire masa loba wannan fatar da ke gaban zakarin shi sai a cire to in mutum ya zo a kiyama aka tashe shi to sai an dawo da wannan duk farcen da aka cire masu ya dawo ya zo a cikin shi ma nan ya ce gurlan shi ne al'akalaf mai loba shi ne akalaf shi ne kuma gurlan yayin da aka cire wannan fatar aka jefar da ita me hikimar dawo da fatar lobar malamai suka ce an dawo da ita ne don ita ma azabar da za a yi wa ɗan adam ita ma kar ta tafi ba ta nan ta shiga jikin har da ita za a yi azabar an yi kuskure idan kuma daɗi aka samu to ta ji daɗin ta shiga aljanna tare da mutumin kaciya addini ne annabi ibrahim ma ya yi kaciya an masa kaciya shekara arba'in shi aka yi masa ma sai da ya kai shekara arba'in don a nuna mana muhimmancin abu aka yi masa to kuma duk musulmi dai yana yi sai dai arna an ce wasu arna wai ba sa yi na ce tab abin bai yi ba to sannan wanda za a fara sanya wa sutura ranar tashi al'iyama wanda za a lullube shi a sa mai sutura shine annabi ibrahim thumma inna awwala man yuksa yawmal qiyamati ibrahim wanda za a fara sa masa sutura aka bashi wannan awwaliya shine ibrahim kun san me hikima lokacin da aka zo za a kashe annabi ibrahim ai kun san a wuta aka jefa shi watanni aka ɗauka shekaru lokaci mai tsawo aka ɗauka ana tara itacen da za a ƙona annabi ibrahim duk mace idan ta haihu a gidanta sai a ce kawo gudunmuwar itacen da za a ƙone ibrahim shi ko yana can yana ta wa'azi iya ganinka aka tona rami aka tara itace ana ta tarawa ana cewa wannan na ƙone ibrahim mutum ɗaya suka gama tara abin da za su yi suka damƙe shi da suka zo sai suka mai tsirara annabin Allah a masa tsirara a faɓe shi ba riga ba wando malam aka ce ku kama shi ko riga ka ku sa masa don kada ma rigar ta tsare mai jin zafin wutar suka ɗaure shi a igiya mun san majaujawa ko a daure mutum kamar mutum zai jifa da dutse ya daure dutse a jikin zare ko igiya ya murda ya murda ya murda ya murda sai ya wulla amfanin daure shi a igiyan nan kar ma su matsi kusa da wutan wajen tura shi a gane samu aka yi aka hau wani abu aka rike kawai aka sa igiya aka wulla shi babu riga babu wando ya dira a cikin wuta annabi ibrahim ulqiya fi nari uryanan suka jefa shi a cikin wuta a tsirara annabin Allah malamai suke cewa wannan yana nuna duk matsayin mutum da daukakansa zai iya haduwa da azzalumai su wulakanta shi duk daukakanka duk darajarka sai kai addu'a Allah kare ma mutuncinka tunda annabawan Allah ma azzalimai ba su kyale shi ba shugaba azzalimi duk wanda yake shugaba ne azzalimi zai iya yin komai na rashin mutunci ka duba annabin Allah ne abinda suka mai suka kwabe shi me laifinsa ba fa jam'iyya ya hada da wani ko siyasa ko aure ya hada da wani kurin yana wa'azi yana cewa Allah abi Allah ashe duk wanda yake wa'azi yake cewa abi Allah abi Allah zai iya gamuwa da cikas a rayuwarsa ba wai dan Allah bai yadda da abin da yake yi ba ba wai dan Allah baya son sa ba ba wai dan abu nan yanzu ka duba sayyidina Abubakar a ɗakin Ka'aba a rayuwar Annabi wata ran yazo yana yi wa Qurayshawa magana ya ce ku bi manzon Allah ku bi shi suka rufa shi da duka sai da suka kwantar da shi bayan sun kwantar da shi da takalmi mutum sai cire barin takalmi ya rinka zabga masa a fuska a riwaya aka ce kamar yadda ya zo a cikin siyar wallahi da suka yi sayyidina abubakar duka fuskarsa ta kumbura ba a gane shi ba cikinsa ma ya kumbura saboda bala'in duka abubakar duba haƙuri irin na abubakar duba sanyin zuciya irin na abubakar shine number one na bayan annabi haka aka ɗauke shi aka mai da shi gida sai da ya gama jinyar sai ya dawo ya ci gaba kuma bai daina ba so duk wanda ya rike hanyar Allah to zai iya gamuwa da cikas so annabi Ibrahim tsirara suka yi masa suka wulla shi a ciki to shine Allah ya masa sakayya yace ni kuma in an tashi kiyama duk duniya ba wanda zan fara sawa riga kai zan sawa kun gane dalilin tunda an mai wulakanci a nan duniya to Allah ya alkawarin kuma zai kare masa wulakancin da aka yi masa a kiyama zai girmama shi su kuma tsinannun da suka yi masa wannan tsiyar su kuma za su tashi tsirara shi kuma za su gan shi da rigarsa zai yi ado da ita ya zagaya awwal man yuksa yawmal qiyamati ibrahim Allahu akbar illa innahu yuja'u bi rijalin min ummati fa yu'khadhu bihim zata shimal to annabi ya ce sai dai ina jiye muku ya ku al'ummata akwai wasu mutane na da za a zo da su wasu mazaje cikin al'ummata Allah zai ce da su ku yi da su wuta yuja'u bi rijalin min ummati fa yu'khadhu bihim za a kama su za a rike su a ce zati shimal me zati shimal hagun me hagun wuta Allah zai ce ku kai su wuta mala'iku za su kai su shine ma'anar zatu shimal ko littafin dan wuta ai hagun ake bashi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya ko kuma fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi bi shimalihi hagun kenan a wata ayar kuma wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira da haka in kaji an ce shimal to ana nufin hagu kenan Allah kare mu Allah zai ce ku tafi da su wuta fa aqulu ya rabbi ashabi annabi zai ce ya ubangiji mutane na ne yan uwana ne ma'ana ashabi yana nufin al'umma ta ce ba kamar yadda yan shi'a suke fassara su ce ai kaga ma sahabban ma yan wuta ne ai gashi za a kai su ta gashi shi da kansa ba hadisin nasu na buharin ya faɗa wuta za a kai su ba haka ake nufi ba in an ce sahib mutum dan uwa aboki ma'ana annabi yana nufin ma'ana na kusa da ni ne waɗannan al'umma ta ce jama'a ta ce eh tabbas a cikin al'umma annabi akwai masu shiga wuta sai a ce da shi fa innaka la tadri ma za ahdathu ba'dak ta ce kash mala'iku za su ce da shi ai baka san me suka aikata suka caccanja addini bayan ka ba haga wannan ma shi yake nuna cewa ba sahabbai bane dan sahabbai ba su bid'a ba su waye yan bid'a na karshen zamani ma da ahdasu ba'da fa aqulu a wata riwaya za a ce da shi fa innahum ghayyaru wa baddalu sun caccanja addini shine ghayyaru wa baddalu sai manzo Allah ya ce fa aqulu sai in ce kama kala abdu salih wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu ni dai al'ummata ina musu shaida iya daidai lokacin da nake cikin su ni na shaida sun yi abin kirki sun yi na kwarai la ilaha illallah sai a ce ai inna haula lam yazalu murtaddin ala aqabihim ai ba su gushe ba sun ridda to wannan kuma malamai suka ce zai yi aiki ga waɗanda suka ridda bayan annabi wanda suka canja addini bayan annabi ina fata ana fahimta ko da sun rayu da manzon Allah a matsayin su za sahabbai amma wani dalili yasa suka bar addini sun ridda to hadisin kuma zai aiki a kansu منذ فارقتهم tunda na barsu mana sun bar addini sun watsar da abin da Allah ya wajabta musu to wannan shine karshen abin da Imam al-Bukhari ya kawo a karkashin tafsirin suratu al-Anbiya sai kuma insha Allah suratul Hajj shine karatun mu na gaba abin da na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuta harshe Allah ya fi mana insha Allah sai January sai sabuwar shekara za mu dora yanzu mun ba da hutu sai sabuwar shekara in muna da rai da lafiya sai mu dora za a ji sanarwa yadda za mu koma insha Allah abin da na faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar Allah wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh